ورضي الله تعالى عن شيخي ومرتي وفهري وملاذي وقائدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله السداد في كل تحركاتنا وسكناتنا بجاه رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام na farko na uziri na mance ashe bara Allah bai bani daman zuwa maulidi ba saboda rashin lafiya wannan karan kusan na gaji gaskiya ne domin kusan tun shekaran jiya ya kamata a ce mun iso sai muka yi rashin jirgi a dakar to akasarin mutane mafiya yawa a airport masu kakakon kuma wayannan dai lamari ne wanda yake da wahala matuƙa da gaske musamman wanda shekarunsa ya fara ja haka to za a sha wahala to shi yasa na dawo kuma daga lagos tun da satin ina airport in samu jirgi sai karfe shida na yamma tukunan samu jirgi ban isa abuja ba sai dare kuma daga daren haka abubuwan mutarakis ya yawa to na shigo garin nan karfe shida na yamma to na nemi izini aka ce ba a yarda ba dole in zo a ido na kuma yana mun zafi kaman abubuwa to sai a ƙarshe aka ce mun dalili ba raban zo ba amma wallahi na manci akan ba raban zo ba sai na ce to in kuwa haka ne kar ya zamo na yi abubuwan ya tafi haka in yarda da kasala in ci gaba da kasala gara in yanke ko da zan zo ko da yaya ne in isar da saƙo da aika kuma in faɗi waɗansu maganganu wanda zai amfane mu saboda rijalan da ke nan na farko alhamdulillahi mun shiga kaulaha lafiya kuma mun samu shau tijjani lafiya alhamdulillahi a tuhadis bi ni'matillah kuma mun bayan mun shiga kaulaha duk wanda muka shiga da shi daga Najeriya in a jirgi ne to ba wanda ya fara gama da shau tijjani ne domin mun isa da asuba muka sauka muka muka dauki motoci zuwa kaulaha muna zuwa kaulaha shau tijjani ya riga an yi sallah ya fanta kowa to ni na gaji kawai nake a wuce da kayana wajen sauka na je na kwanta sallan azahar ina fitowa sai na ji an kira sallah raka an an samu raka daya na ga dai na biyu sai na koma fanan shan sai na yi sallah ina yin sallah sai tashi a bacci to sai zamo ni kadai ne a falon kawai to a lokacin na shiga wajen shehu tijjani bayan na shiga wajen shehu tijjani aka ce masa harisu ne daga jos sai ce shigo na shigo muka gaisa na isar da hadiyar da ake bayarwa na kuɗi bayan na bayar na gaya masa kuma gaisuwan shehanan jos da mukaddaman jos da malamai da ahbabu bayan mun yi magana sai na ɗauko masa wata magana sai na ce wannan maganan ku dinga zan yi magana ne akan abu guda uku zan yi magana akan abu guda uku kuma duk lokacin da na yi magana akwai wanda da yawa suna samun damuwa na rashin gane abin da ake ciki idan na faɗa ni na faɗa ka zo ka same ni ina nan ban mutu ba saboda ba ina magana ba ne a rufe ina magana ne a buɗe kuma wallahi ba wanda nake shakkan ya tunkare ni akan duk abin da na faɗa zan yi magana akan abu guda uku lokacin da na zo wancan shekara na faɗa wa mutane yadda muka yi da shehu tijjani a ɗaki akan zaɓen shugaban ƙasa da yawa waɗansu sai da Allah ya tabbatar da abin suka kira da suke bani haƙuri wai har wasu sun zage muke sun zage kansu wannan ne ina faɗa ne mu san waye iyayenmu ma'ana ta kenan ka san waye babanka me yake da shi me kujeransa a wajen Allah yana faɗa a saurara ko baya faɗa a saurara wannan shine ma'anan isar da sako in kun ji na faɗi wani sirri tsakaninmu da su wannan shine domin a lokacin na faɗa mana me dalilin da ya sa na je shugaban ƙasa wancan wanda ya bar ƙasa a bakin imamu aliyu surumbai ina shiga ya ce in zo in zauna na zo na zauna a kusa da kujeransa ya ce wancan mai malfa a wancan karan shine shugaban ƙasa na ce ya za a mana haka ya ce allah ya riga ya yi na ce sai ba za a canza ba yake ba za a canza ba Allah ya riga ya bashi yace ka ganni ni yace na ce ya ce to an bani dala dubu goma lokacin da aka bani kuma ba ko kwabo na yi farin ciki ko ban yi addu'a ba Allah zai yi wannan ina faɗan irin wannan a dinga gane ma'ana ba wai ina tallan su ne iyayenmu su sun cancanci a yi tallan su to da naga hakan kuma abin da ya tabbata kenan saboda haka da aka zo za a yi wancan zaben ni ne farkon jirgin da muka fara zuwa shi ma ina zuwa sai na je na samu shi sirri ali sai na tambaye shi to ga munan mun zo me za a yi sai ce ka tashi ka je gaban halifa ka ce masa kuna son Allah ya canza wannan mulkin amma kar ka ce komai in ya ji kawai a kunne ka dawo ka same ni ya ji kawai a kunnensa ya ce kar ka neme addu'a ka dawo ka same ni in ya ji na je na riƙe hannunsa na ce halifa dan shehu ibrahim dan shehu tijjani dan matsayin shehu abdullahi niyar dan matsayin manzon Allah a canza wannan kujeran ya dawo hannun musulmi ko musulunci zai samu daraja sai ce mala harisu in sha Allahu sai falullah sai na sake maimaitawa ya ce in sha Allahu sai falullah na sake maimaitawa ya sake faɗa mun haka sai na sake shi bayan na sake shi na fito sai na zo na gaya wa sirrin bai ga yadda muka yi ya ce to ka je wajen duk iri na ka faɗa haka kawai a gabansu ka dawo duk wanda na je na faɗa a gabansa idan sai ce to ka je shugaban ƙasa yana hannun musulunci ina fatan me yasa ake cewa halifan Allah me dalili a ce halifan Allah amma kai kanka baka gane abin da ake nufi ba to ni kuma shi nake fasaranta irin aikin halifan Allah wataƙila ana fahimtar magana ta to alhamdulillah Allah yayi ko bai ba ko shi kenan wannan karon da na je sai na ce halifa billahi azim ban yi dan neman wani abu ba ban san buhari ba bai san ni ba kuma ban yi dan a bani wani abu ba amma musulunci ne ba shi da kwarjini duk mai dogon riga ana ganin sa matsayin irhabiyi ne duk inda ka tafi ya kai ka cire dogon riganka ka sa waɗansu kaya daban saboda ana tsoron kar a ce kai ɗan ta'adda ne ba ya hakan ba na ce billahi lazi la ilaha illahu halifa ka sani wannan shine manufa na da a mayar da wannan mulkin ya koma hannun musulunci amma ni na ga amfanin hakan domin yanzu muna sa dogayen rigunan ana ganin mu da daraja saɓanin da wanda yake zaune a gida ba abin da ya sani wanda yake zaune a waje ɗaya ba ba abin da ya sani kifin rijiya ne duk abin da ya fasanta a gida ne kawai ka fita ka yi yawo ka ga yadda abubuwa suke gudana to daga nan sai na ce masa amma talauci ya yi mana yawa sai ce shi ma za a ɗauki ya ce shi ma za a ɗauke bayan na dawo na gama mu biyu muka gama komi da komi a ɗaki da na fita kwana ɗaya kwana biyu ban zo ba sai ya aika a kiran cewa sarkin kano yana zuwa ya tashi daga dakar zai sauka a ƙaramin jirgi zuwa iyafot ɗin madina mu fito mu tsare shi a fili ina kwanci a ɗaki sai shehu tijjani ya tura aka kira ni ya ce duk hausawa su fito sai muka fito na fito sai na ga hausawa ba su da yawa sai aka ce to ni in koma falo mu tsari sarkin kano a cikin falon shehu tijjani sai ni je na samu dukkan akabirin larabawan nan suna zaune duka ba wani babba kaman bahaushe dai sai kaman irin mu haka da ni da alhaji sani suleiman sai irin mu kuma haka sai su ahmad akwai daya dan malam bello to su ne muka zo sarkin kano ya shigo aka karbe shi aka yi masa duk abubuwan da za a yi ya gama duk abin da zai yi ya bar garin bayan ya bar garin alhamdulillahi sai ga su bayi sun zo sai na sake tada na dan gidan alaramma wanda yake bin shehu tijani da zikiri da diwani salisu wanda ya karatu a martini a wajen alhaji mushiri sai nace ku koma wajen shehu tijani ni ga abin da na nema na ramana wa mutanen najeriya saboda halin da ake ciki ku koma kai kai naka in kai naka ba yi kai ma ka je kai naka saboda halin da muke ciki da suka je sai aka yi nasara sun je lokaci daya sai shehu tijani ya ce mala rasu tsoron me yake abin da na faɗan zai yi allan zai yi wannan in su bayi sun zo duk ku tambaye su za ku ji wannan saboda amma ba wai ina faɗa ne dan ka yarda da gaskiya na ba ka yarda ko kar ka yarda ba abin da zaka iya yi ba abin da zaka iya yi domin ba halin wuce ka ce in koma baya ba zai yi ba Allah zai zai yake faruwa duk lokaci ana faɗawa mutane matsayin manyanmu ne a wajen Allah shin da yaya suka yi suka kai irin wannan da yaya suka yi suka kai irin wannan magana ta da yake nan guda uku shugabanninmu manyanmu alhamdulillahi shehu tijani ya buɗe gidajen baki wanda ya sama da ɗaki ɗari da ishirin shugaban kasar sai da ya zo ya kwan a gurin kasan dai guri wanda yake ya ibadi shugaban kasa ba zai kwan ba kuma abin mamaki sai ya ɗauko ahmad ma'azu suka zo tare shi ma kisan da ahmad ma'azu ahmad ma'azu yana makale da shi aka zo kuma sai ya ce alaru usul ashadi a roƙawa ahmad ma'azu allah ko allah zai ba shi mulkin najeriya na ce kaga munafukan mu ko a nan su fito su yaƙe mu su je kuma ta baya su sadu da iyayen wani abu da yake faruwa kenan sai ka ga mutum ya zo yana ta walawala yana baka wahala kai a nan kana ta abubuwan ka gashi yana yakin ka fili amma kuma ya san babanka shine mai faɗa a wajen Allah Allah ya saurara wannan abubuwan da yake faruwa kenan to ina fatan zan yi magana wa madahisi wal mahi muqaffa muzillatun wa mainun wa kullum madaiti ta jamma'u idan na yi magana akan wannan zan yi magana ne akan manzala amma kuma za ka ji ina magana ne akan shehu tijjani ko shehu ibrahim ko shehu ibrahim masadari me yasa saboda wirasa ne ba abin da ake yaba fa sai kyakkyawan ɗabi'a babu wani waliyi da ya kai wani guri ga Allah sai in ya yi kyakkyawan ɗabi'a ne wannan ɗabi'ar ita ce wirasa ita ce ake gani ake faɗa halifa ya kai waje kaza a wajen Allah saboda haka halifa ya kamata a girmama shi halifa ya kamata a mar kaza ba dan fa kasuwa bane a'a rahamaniya ce aiki ne aiki nan kuma kana son ka dace to ya kamata ka rike wanda ya rike yaya ake rikewa mu yanzu an fara gol da mu abin ɗin da ake yi da mu a yanzu mu kanmu cikin rikita-rikitan da muke ciki shine ɗan ɗariƙa sun fara mancewa waye babansu yanzu ga zakirin nan wannan zikiri da yawan kunan ba haife ku ba shekara arba'in baya ne wannan shine bayanan faida wannan zikirin shine bayanan faida duka wanda yake in ba in dai bayan shekara arba'in ne to bai san wannan zikirin ba in kaji kaji ne kawai amma a wani lokaci aka duk zakiran ina zikirin kenan shi yasa tambayi halifa wannan daga ina domin na san ba a garin nan yake ba shine halifa ce mun daga soba kaga ana manni da shehu shehu abdulkadir ko shehu malam yahusa zaria dole sai an samu sharadin ya haɗu haka to ashe ya kamata mu san iyayenmu mu tsaya kan iyayenmu ko ya kamata mu zamo ballagaza ballagaza abin da nake nufi ɗan ɗariƙa yanzu sun shiga ɗimuwa za ka wani ɗan ɗariƙa ne shi shi'i ne kuma shi haliyan lokaci ɗaya a ina ka samu wannan a ina ka samu wannan na faɗa ranar da zan yi maulidi na tafi maulidi da halifa kafin bar gari sai na zo na samu wani tsaye gumi ana cewa wai na zo na karya maganan shehu ɗahiru na ce me na karya magana shau ɗahiru wai shau ɗahiru ya ce ‘yan shi'a na ce to ya ce ‘yan shi'a mutanen kirki ya ce a yi shi'a ne haka ya ce to wani rashin adalci ne ya ce ‘yan shi'a ba ta kafurta mu mu ma ba za mu kafurta su ba ko ba shi ne maganan ba ‘yan shi'a ba ta kafurta mu mu ba za mu kafurta su ba to shi'a shi ne ɗariƙa ko ɗariƙa ne shi'a idan ɗariƙa ne shi'a sai mu ga shehi yana yi ko an fi sanin Allah to bai san shi'an ba ne in na faɗi wata magana a nan duk lokacin na faɗi magana ina da muhallin shahidi ga alhaji amadu an yi rikicin shi'a a Najeriya sai wannan senator ahmad ahmadu ayi na bauchi wanda bai da mata wanda yana sunna Uba Ahmad aka ce duk gidan malaman Najeriya shi'a ta shige su an ci nasara a wancan zamanin uba ahmad ya ce banda malami na aka ce waye malamin kai ce shehu ibrahim musaddad aka nada delegate daga gidan gwamnati aka turo gidan shehi don a yi interview wa shehi da aka zo gashi wanda aka samu alhaji amadu da alhaji amadu ya ma shehi izin ya zo gaya ma ya zo wajen shehi ne ya shigar da shi zai tashi ya koma sai alhaji amadu sai shehi ya ce alhaji amadu zauna a yi a gaban ka kenan ka gani saboda ka zama an tafi na shahidina akwai makalallen radiyonsa a cikin cikinsa ya zo yana tsammanin idan irin idonmu ne makafi ba san masu gani har har hanji ba ne yana gaban shayi sai ce Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya muku albarka wannan ba dan ku ba wannan yara da ba su kai inda suka kai ba yace su waye sai da ya gama surutansa ya gama yaba shayi yana tsammanin zai dauki shayi ya dora shi a nan sai ya ga shine ya sha wahala ya zamo a tsintsiya akan abin nan sai ya ce masa me kake magana sai ce yaran nan yan shi'a ai ba don ku rike musu ba da addu'a da kuma ya cika ko ba ma tare da su duniya da lahira an yi haka alhaji amadu faɗa a lasifika an yi to mutane suna bawa kansu wahala sannan bayan ya faɗa sai ce akar muka lahu ba kwa tare da su ya ce ba ya ce duk gurin da suka shiga sai fitina ta shiga a ranan ne shehi ya ce mu tsakaninmu da gwamnati sai addu'a mutumin da yake da mata biyu kai munafiki ne a wajen ɗaya yaya mai uku yaya mai hudu ya wanda aka bashi anguwa ya wanda aka bashi rikon gari ya wanda aka bashi Najeriya a ranar shi ya faɗi wannan yace tsakaninmu da su addu'a amma ba wani abu sai ta aikar muka Allahu aiko muna ganin in ba da tsamu muna tsammanin ku ne ta sai da aka gama sai shehi masa addu'a ya tashi ya fita sai da je kan dutsen can alhaji amadu yana yana ya raka shi shehi ya ci raka shi da suka je kan dutsen can sai ce kai mu koma sai suka dawo gaban shehi sai ce akar muka Allahu wallahi tallahi wannan daga gidan gwamnati daga Abuja aka turo mu akan cewa kai ne kawai baka yarda da wannan ba amma mun zo ne saboda mu tabbatar shine sai ya ciro taɗin da ke a jiwonsa ya danna gaban shi sai ta ai wannan ba komai ai wannan ba komai me kuka fahimta ai shi'a zancen banza zancen ubi to me mutum ba mu ce kar ka so su ba a'a ka so su amma fa dariƙa gidan ubanka kenan yawa dariƙa gidan ubanka kenan idan ka ce a'a to ka haɗa mu je ka je ka je ya mana man arafani arafani wa hadishe ya ci wanda ya san ne ba a mu baya a biyu shi yasa ake son yara su yi karatu ba a mu baya a biyu ka yi mu baya a washe ibrahim ka yi mu baya a wazazzaki ƙarya ne ƙarya ne babu shi babu in da ka tsaya can ka tsaya ba wanda ya hana ka amma mu kuma ka bar mu da namu amma kar ka zo ka cuɗa mana shehu tijani radiyallahu ta'ala nu jikan manzo Allah ne waye Muhammad al-Kamil Abdullahi Abdullahi Musanna wan ainihin su ne wanda suka tashi a rikicin farko suka bar ƙasar daga cikin ainihin yadda shehu tijani yake kira shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala nu jikan manzon Allah ne hakikan manzala ne duk wani kududi da ya kai wani kududi a duniya in ya kai to ya kasa mai jika manzan Allah ne mutum ɗaya ne ake iktilashi shine ibnul arabi mai fituwa sulmakiya amma dukansu jikokin manzan Allah ne dukansu to shin wai da mu da yan shi'a waye ya fi sanin jikokin annabi ne ha ya za ka saki naka ka zo kawai saboda motar da ta wuce a gari ba a garin ma za ta tsaya ba ka zo ka kama ta a guje ka ce ita ce tata shi a shiganta Najeriya ta zo ne a matsayin ihwanul muslim a ihwanul muslim ta shigo Najeriya a ihwanul muslim ta shigo ne akan tana tafiya ta rabe da ta rabe aka balle wannan suka yi nan wannan suka yi nan wannan ihwanul muslim na hasanul banna ne sayyidul qutb yana cikin ikhwanul muslim ne ah, wanda ya- wanda ya fi zilalul Qur'an tishki ikhwanul muslimi wanda gashi halifa a nan yake a Masar kuma duk wanda ya san abin da a dinga karatu ne ba mutum in ya ga abu kawai ya kwasa daga sama ya ba wa kansa wahala ya ba wa 'yan uwansa wahala ba ba shi ne gaskiya tafiya ba idan ka dawo ka ɗauka duk wa'innan da suka zo aka zo aka tafi aka zo aka fara tantancewa wallahi tallahi ba wanda yake da uba kamar namu ni na bar nan na tafi makaranta 1971 zaria ina ikira'a bismi rabbikal ladzi khalaq ikira'a na bar nan na tafi makaranta zaria 1971 ina ikira'a na tafi to amma malami na in ya ga sharifi yaro billahi lazi baya wucewa gaban shi baya wucewa gaban shi a lokacin kuma bai karɓa ɗarikan ba ma domin muna karkashin gidan malam na iya ne baya ma ƙablu saboda bala'in da yake za- wancan zamanin dukkanmu mun tashi mun san sharifai mun san sharifai a hannun iyayenmu muka san sharifai duk wanda ya ga an girma wani sharifi kowane sharifi ne aka girma shi iyayenmu ne suka nuna yadda ake ake girma su ko ƙarya ne to yanzu duk sai zama aikin iyayenmu ƙarya yanzu ne za a nuna mana ahli baiti rasulullahi yanzu ne za a nuna mana ina ganin ya kamata dan zatin Allah mu cirewa kanmu damuwa mu kama waɗannan iyayen yadda suka bi suka kai za mu biyo mu kai amma fa in ka zamo gola ka raba kafa to insha Allah sai abin da aka tura maka eh kwarai da gaske sai an yi maka ci ka kawo babban riga ka kama gola wala ba za ka kama ba domin mu za mu yi ta aunowa ni na faɗa idan na faffaɗa haka wanda duk yake musu to duk ranar da aka kure ni fa to zan fito da ga tafiyan shau tijani ga tafiyan shi'a kuma wallahi ranar da zan- zan yi wannan din na rantse da Allah in ƙasa za ta tashi sai na yi wallahi saboda mutum ya gane menene shi'a menene sunni ba iri ɗaya ba ne hanyar kowa daban hanyar kowa daban dan shi'a ya tafi a mazhabinsa ba shi'e ne mu kuma mu tafi a mazhabinmu a shi'a a ƙa'ida in ka ai da ka ji sun ce billahi allazi la ilaha illa huwa ba sa zagin sahabbai za ka ji ya su faɗa to ka san waye sahabbai a wajen a wajen su kai tauriya ne kai wanda kake nufi ka ce to ce billahi allazi la ilaha illa huwa ba sa zagin abubakar ka je mu za ku kare amma aka ce sahabbai s- eh, abin eh, Salman al-Faris Miqdad ibn Aswad ko ba su wane Ah, Abu Abu Dazai Waimeru guda shi ne sai sai na Ali bin Abi Talib su ne zahabai a wajen su in kai sun ce ba sa zagin matan manzon Allah billahi allazi la ilaha illa huwa wanda kai kake nufin ba su ba shi ce nufi ba in kuma mutum ya ce nayi ƙarya ya zo ya same ni ai na dawo ranan da na faɗa domin na yi magana ranar wani aka ja ka tambaye shi wai ce wai ƙarya nake na ci aikin banza to wai me ma na ƙarya a labul ɗina yanzu in yi ƙarya don in so me ko in yi ƙarya don ka yabe ni da me a kan me wanda suka zo suka same ni ai ba ni kaɗai suka same ni ba mu mun kai sama da mu ashirin su goma sha bakwai suka shigo cikin ofis dina kuma sun nemi izini yan shi'a ne suka ce suna son su tafi da ni a shi'a sun bani zobe kuma sun bani littafi sirrin salatu ala nabi wal wal wa- wa- wa- wa mi'rajis salihina sunan littafi yana na cikin ofisi na yanzu haka cikin asibiti suka bani suka ce wannan a Kano suna tare da Abdul Jabbar nace daya a Kaduna suna tare da mai barota nace biyu suka ce suna tare da Adam mina nake uku nake to ni ma nan kenan kuna son in shiga cikin lissafi nace haka ne suka ce eh to sai nace to ni in nasu da sauki ni nawa ba sauki dalili ni almajiri ne ina research kuma ina iya yin research akan abu ɗaya in yi shekara goma sha bakwai ina bincike nace ka kun sani akwai malami na shehu malam shekara talatin da uku ne ina karatun ilimi a hannunsa na ce na tambaye shi akwai matsala da na sani na ji a bakinsa na ahmadu gazzali na tambaya akar mukallahu wannan a ina zan samu wannan ya ce a ya ji shi a bakin shi malam tijjani zangon bare bare wallahi tallahi ban taɓa faɗa ba na ji na yarda saboda shehi na ne a matsayinsa na ilimi na zo nan na sami shehi na ce shehi magana ahmad gazali da manzo Allah ya dafa bayansa eh aka sami tabo a bayansa hannun manzo Allah yake bayansa nace a ina dan samu shehi yace ya karanta amma ya mance gurin da yake ban yi magana ba nace kun san shehi a wajena shine isa matuƙa a wajena a cikin tafiya na ga Allah nace ba na ganin wani abu in ba shi ba nace wallahi billahi allazi ban yi magana ba sai da tafsirin shehu shehul islam ya fito fi riyadu tafsir fi riyadu tafsir shehu tijani ya turo min daga kaulaha ta wajen malam abdullahi jega na sayyidi umar mai rasuwa dan shi shehu tijani ya karba hannunsa ya sa ya ce wannan a turo min da na zo na karanta ina zuwa sai na kalli gurin a lokacin shekara goma sha bakwai sai a wannan lokacin na fara yin magana a gaban mutane saboda in an tambaye zan ce ga marji idan ka tambaye ni nace na ji a wajen shehi na ne ka dura mana a shadda ni da shehi na akwai zaman lafiya sai nace to ni iri na kina na ji an ce kuna zagin sahabbai amma na karanta littattafai da yawa amma ban sani ba littafin ko ba na ku bane ko za ku iya bani littafi da rad daga hannunku wanda ku kuka yi in gani saboda in sani ko kuna zagin ko ba kwa zagi suka ce eh wannan ko ya kyau to tun da aka tafi har yanzu ba wanda ya sake kira na ba wanda ya sake kira na kuma a nan din a nan garin ba ni kadai bane bayan ka tayi mun yi magana da malam muktari na ce akar muka lahu ga abin da ya sai ya cire mun hannun sai ya ce kaga wannan ya ce zoben su ma su suka kama mai Allah Muhammad ni mai dan kullun nan ne mai dutse shi aka kama na ce ba zan sa ba ma na sa a sayar a kawo kudin mu ci nama ban yi ba abin da ya sa na riga ido na ya bude an nuna min ɗariƙan tijjaniya na tsaya kan ɗariƙan tijjaniya ina tafiya na gamu da duk shehanan nan da na gamu da su makareta ne yanzu ne kawai ya ibadi wani a hanya ya tsince ni ya zo ya mai da ni almajirinsa ta yi abin da ake muku kenan ai abin da ake kenan abin da ake kenan wanda suka yi aikin a kanku ba ku ga girman su ba ba ku ga sun isa ba kawai wani ya zo ya gaya maka kawai ka ɗauki wancan ka bi shi a guje kawai dan a sha ruwan tsuntsaye daga sama wallahi samaruka ku yi a hankali ku yi a hankali kowa ya dawo cikin hayyacinsa ba kafirai ba ne in ka duba jawahir rasail da da shau ibrahim bai kafirta su ba ba ya sa su daga cikin ahalar judai amma tsaya a kai komi ya tsaya a kai to mu na muka samu namu idan kuwa ka shiga sai ka shiga kai ya kai kai ka zo ka fara zagin sayyidina abubakar yayi daidai da imaninka ka je lahira mu ga ta ina za ka fara ta ina za a fara kowa ya san uban shi kowa ya san uban shi kujeran da suke kai gaskiya ce irin tasu a basu kujeran da muke kai shine asalin gaskiya bari in sake gaya muku wani abu wanda ban faɗa ba don na faɗan a da kyau a je kuma a caccanza duk yadda aka gara ma satir na kuwait satir na kuwait ya akwai ambasadan kuwait ya zo samu shehu tijjani ya zo samu shehu tijjani ya ce wa shehu tijjani shehu tijjani an ya su nake fara an yi bincike a duniya idan ana neman salaha sai an zo ta hannunku billahi lazi la ilaha illahu ya fito ya tara mutane ya ce ku faɗa ku ce ni na faɗa gwamnatin kuwait ce ta turo shi in ana neman salama a duniya to sai an dawo hannun sufaye sufaye kuma yan ɗarikan tijjaniya faidiyai tsakaninsa da na maka wanda ya zo shi na saudiya wanda ya zo shi ya zo kwanan nan ne wancan ya wuce shi da bai kai wata ɗaya ba amma sata saki ne ya zo da shi shi ma da ya zo ba irin kalmar su ɗaya ba an sha bamban amma ya faɗa cewa duk duniya an yadda 'yan ɗarikan tijjaniya faidiye su ne masu zaman lafiya watakila kun yadda in ma ba ku yadda ba ku duba shashat ai za ku ga an yi maulidi a madina rasulullahi yanzu da daddaren nan ma ana maulidi duk mun yi magana da halifa mai wadata na dawa yanzu nan da daddaren nan ana maulidi a cikin maka to dan Allah jama'a na daɗe na faɗa an kashe iyayenmu an ɗaure iyayenmu akan kablu sai da aka yi shekara talatin sai aka zo aka gane wai kablin ma biyu ne ba ɗayan ba da iyayenmu da aka ce kafirai ne ko ba haka ba amma duk da haka ko kasa ganewa to yanzu ga maulidi an yi shekaru ana maulidin manzon Allah a matsayin mu ɗan bid'a mushrikai ko haramun abubakar aljazairi har rubuta littafi yayi ya ce da ka ci naman maulidi da ka ci abincin maulidi gara ka ci alhanzir alhanzir fa nassi ne na alkur'ani Allah ya haramta amma abubakar jaza'iri ya ce da ka ci abincin maulidi gara ka ci alhanzir samakon bai taba faɗan cewa in an aihu aka yi abinci aka zo aka ce wannan abincin haramun ba ne ni na ce shi ne maulidin to me bambancin ɗanka da ya aihu shekaran jiya jibi kana ta neman shinkafa da rago za a yanka a ci waye ya ce maka haramun babu amma na manzon Allah haramun ne ba ma haramun ba bid'a ne ba ma bid'a ba kafirci ne sai kuma ka dawo ka ce kuma to ai an gane ashe abin sunnan annabi ne to dan zatin Allah wanda iyayenku suke kan wannan minwali shine kullun za a rusa ku kullun wallahi da Allah zai yi annabi na rantse da zakin Allah a cikin ɗariƙa za ɗauka. Wallahi tallahi, da Allah zai sake yin annabi a cikin ‘yan ɗariƙa za a ɗauka. Saboda ko in kuna cikin in dai kuna da aminci, in kun yarda za ku gane alamomi masu yawa. Za ku gane alamomi masu yawa. Yanzu shehi lokacin da ya bar duniya a nan gidan akwai mahaddata ashirin? Babu. ga farkon hafizin alkur'ani yanzu a faɗa min nawa ne karon farko karku mance ko na biyu sha bakwai ba aka yaye mahaddata alkur'ani a gidan nan lokacin da aka yi da nasiriya kenan sha bakwai aka yi lokaci ɗaya bare da aka wuce waye suke da wannan sunnan amma duk wannan aikin banza ne duka wannan shirme ne sai yanzu ne mutum yake tunanin zai sake kafuwa ya zama shehin kansa ai fa tashabbahu illan takunu mislahu inna tashabbaha bir rijali falahu wala tawjilan idza ma sabahata fa inna salamata fi sahili in da kai wanka baka iya ruwa ba kar ka fada tsakiyar kogi ko ma gefe gefe in kai ihu a fito da kai amma ka ji ka ce za ka yi ana ji ana gani ana bin ka kana daga hannu ana daga maka hannu ya haka za ka tafi haka za a tafi to jama'a wallahi a kiyaye kuma ba za mu fasa ba ba za mu fasa faɗa ba domin iyayenmu ba su ci amana ba mu ma ba za mu ci amana ba wa man sha'a falyumin wa man sha'a ankara duk wanda ya so ya bi wanda ya ga dama ya ce ƙarya muke yi amma mun sani idan kun ga sharifanmu
ana neman shafiu ya zuba mai a janareto
idan kun ga sharifanmu sun tuma in na fara faɗan haka ku gane ko suna kira suna a zan kira ɗaya to shi kenan to habiba ya hana amma da na faɗa muku matashin fitinan mu ta inda za ku dinga ganewa duk wanda ya rabu da shi kuma sai ya illantar da shi e duk wanda ya rabu da shi sai ya illantar da shi kuma akan wannan ne kuma a nan gidan aka yi tarbiyansa a nan gidan aka masa wanka a nan gidan aka sa masa wando a nan gidan aka sa masa riga a nan gidan aka sa masa hula a nan gidan ma aka yadda cewa sharifi ne ba wani abu ne yasa duk suka shiga suke mana wannan illan saboda shi'a a kowane rana wanda ya kasuwanci a ranar a ranar yake cire zakka to akwai matakin kuɗi da ake kai musu duk girmamawan da muka musu basu gani ba duk wanda ka ga ya zo maka ya ce maka shi sharifi ne ka gaya masa ‘yan shi'a ne suka sanar da sharifantansa ko kuma iyayenmu ka gaya masa haka in ya ce iyayenmu ne to shi kenan ya kafurce musu to in ya kafurce masa musa mu ci uban shi wannan shi ne kawai babu wani sassautawa duk mutumin da ya taka hadarin manzalla taka hadarin shautu jani wallahi tallahi in kowa ya daga takobinsa ba zan daga ba ba zan daga ba saboda na san ba gaskiya bane ba gaskiya bane kuma mun sani mun san mun sani idan kuma Allah ya sa aka je aka fada ina nan insha Allah amma da Allah ku duba wayannan samarukan duka abu ɗaya ne halifa alhaji Ahmadu a hannun halifa ya haddace alkur'ani daga nan ya tafi yanzu shi ba shine mai karantar ba halifan ba shi bane yanzu sulawi ne shi sulawi sun karanta a hannunsa sun yi gyara a nan haka ana yin kabirin wato dakki da dakki in ka tafi ka gaji sai a ja ka waɗansu su shiga wannan su ja wannan su wannan shine ƙarya wannan duk aikin da aka mana da ana yin iya cikin gida aka zo aka bi ƙarfin gida a gari aka fita gari aka fita waɗansu garuruka suna zuwa don ma ba wajen kwana kuma ba tallafa a faɗa mana nawa ake jinsu to saboda Allah nawa ne ɗari biyu a kati ma in ka sa kana helo helo har su kwashe kuɗin baka san an kwashe ba ko ba haka ba ne to amma duk an da samu akan hanyar gaskiya mutane sun ɗimauce wallahi kara ya haka kara ya haka mu muna da gata muna da nasara muna da gata an yi waliyi waliyai kala-kala ne waliyai kala-kala ne waliyai kala-kala ne waliyai kala-kala ne kowa in ya faɗi laifi ya faɗi girman waliyin waliyin da yake bi babu laifi amma kare zagi na wani kare zagi na wani in ya ga abin da Allah ya nuna masa akan nasa ya yi amma kare zagi wani ba na mancewa zan sake kafa dalili a shekara 27 na rubuta wani baitoci akan shehina na abu zaria a 1970 a shekara 26 na rubuta wani baiti hayya bina hayya bina nasa ila daril muna baitul murabbi shehana sheha shiyuhi imamana نعم المربي من بنى زاوية لإخواننا نور تأم بلادنا نور الألوم ووردنا وإنما بتوتين da na yi su wallahi da abubuwan da na gani da na zo na gayawa shi sai ce mutane biyu ya dan faɗa musu a duniya ya ce shehu malam aminu bauchi sai shehu malam haruna abdurrashid ya ce su sun riga ni ganin abin saboda haka su ya yarda amma sauran in na faɗa zai zama mun fitina in na faɗa zai zama mun fitina hakan kuwa ya zama mun fitina ina zaune a college of islamic studies aka tura alhaji ahmadu aji a kira ni aka je aka kira ni na zo saboda tsaban yawo da takalmi ba kuɗi kafan takalmi na na ci bangare yana kwantawa ta gefe ina zuwa na zo na sami shehi a kofan hajiya baturu sai ce mala harin na ce shehi ya ce na littafin nan na ce gashi sai ce alhaji amur ya ce ce kai wa gimbiya hajja kira ka ce ta kona littafin billahi lazi la ilaha illahu a ranar sai da naga ubangiji na karanta littafin billahi lazi la ilaha illahu saboda haka abinda mutum ya sani watakila zan sake dawa baya na ce na ga ubangiji yana karanta littafin ina nufin a bacci saboda na san maganar mutane ne kana fita waje sai a yi wani kwana kawai sai a cusa maka wani abu in an gan shi ma a zahirin na kai in gan shi alhamdulillah idan an kai shi a zahirin na kai in gan shi saboda waye ubana na kai in gan shi saboda waye ubana domin na ga kyautan da yake yi cewa fatai saura shekara biyar ya koma ga Allah duk shekara biyar ranar nisfin sha'aban nan garin yake zuwa sai na samu shi na ce kuma duk ya zo Ahmadu Ofiyu shi ne telansa da yake masa ɗinkin fararen kaya ɗan taya sai na zo na samu shehi sai na ce wa shehi shehi na ga duk shekara sai na ga shi abu fatah ya zo daren nisfu sha'aban a nan yake masa sai ce ai an ƙara nan garin yana daga cikin markaji na ɗaukan waliyan da ake zuwa da'iratul ihada mun san irin wannan ubanmu da aka daure mana kenan wa kake waiwaya waye zai zo maka wani kwalliya kuma waye je maka ta wannan mun san haka kuma ni na san waliyai wa'inda shau in ya kalla ya ce wani har yanzu bai wuce kujera kaza ba wani har yanzu bai wuce kujera kaza ba billahi lazi in mun dawo in tambaye shi ni kuma Allah yi ne da baki mai tambaya duk abin da shehi yayi a gabana in ban gane abin ba sai na zo na tambaye shi yaya kaza yace ai kaza kaza kaza kaza ne da wannan ya kamata mu gane ku rike mu haɗu mu rike halifa ba zai kai mutum daji ba ba kuma na tale ba ne wallahi ba talle nake ba in ka ga dama ka yi watsi da shi karka rike shi amma kuma za ka ga watsewa wannan shi ne kawai ya gaskiya ni ka ga ba ma haɗuwa sosai amma wallahi zuciyar ga baki ɗaya tana nan billahi lazi la ila illahuwa duk wani abin da nake yi a garin nan na rantsa da zacin Allah akwai abubuwan da nake gani duk abin da nake yi ina sane saboda haka duk wani abin da zan yi halifa ya mun magana ba zan yi shi ba wallahi tallahi duk abin da za a yi in dai halifa na ta zai magana na rantse da Allah ba zan yi ba kun san me yasa saboda duk lokacin da na yi magana da shi kamar na yi karo ne an taɓa samun gaskiya da gaskiya sun yi karo baya yiwa idan kun ga ya faɗi magana na yi shiru in ya sake faɗin magana na yi shiru to billahi azimi ba za ka ji na warware maganan ba na rantse da Allah ba zai yiwu ba saboda na san kadamin da nake kai kuma na san kadamin da yake kai ina sake faɗa ina faɗi magana a dinga sauraro na da kyau kuma alhamdulillahi daga shekara talatin da biyar abinda yake kan nan yana nan a yanzu haka alhamdulillahi idan ka zo zan gaya maka lokacin da aka yi da waye da waye ba a gurin in Allah da zan gaya maka kuma ba na kame-kame ba a'a wanda aka yi da ni na sani wanda ba da ni ba ne aka bani labari na sani ina son in samu hakiki in zo in tabbatar din na sani din na sani to saboda haka bai kamata mu ci amanan ƴaƴanmu da kannanmu na baya ba za mu faɗa muku hanya mafita wanda ya rike ka rike ɗariƙan tijjaniya ka rike ɗariƙan tijjaniya ba a mata shehi biyu ba a mata shehi biyu shehi ɗaya ne a ɗarikan tijani shehi ɗaya ne shi ne shehu tijanin nan shi ne shi ne na pass ɗin nan shi ne na kaulahan nan shi ne na jos ɗin nan ba mun raba abu ne guda nawa ba ainihin ruhin da yake tajallin shi ake magana ba ana magana da gangan jiki ba ne saboda mutane ba maye ne mun ce shehu ibrahim musaddin shine shehu tijani shine shehu ibrahim shine manzo Allah sai ta kaji kuma an buga ka buga dai ka buga abinda ake nufi ya hajimal jismi kam tashqa bi khidmatiha atadalibar ribha mimma fihi husranun in hadat ila ruhin واستكمل فضائلها وأنت بالروح لا بالجسد إنسان kai jama'a ya aka yi manzo Allah ya zama baban annabi Adamu ne a rifai kananan nan ya aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama baban annabi Adamu wannan mutumin da aka zo aka bashi la ilaha illallah wa al-awwalul akhir zahirul batin wa ya hayya ya zamo arifi ka zamo arifin wa alƙalami ya baka iya rikewa ba tukunna alƙalami baka iya rikewa ba wallahi kayan aiki kawai aka nuna maka billahi allazi idan ka tsaya akan nan kana ganin wai ka san Allah ka san Allah sai dai buga buga ka ji wakan wancan ka hada da na wancan ka hada da wancan kai ma ka zama karamin gausi ba haka ake yi ba ba duk hikaya ake ɗauka ake ba da abin ba? To, ba abin yadda yake bukata, ka bi abin a daidai yadda yake wallahi in ya tashi daga nan har kan manzan Allah ba abin da yake canzawa. Ba abin da yake canzawa kuma ba zai canza ba har abada. Wa anna haza siratul mustaqim. Fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Wannan shine ka ɗauki komi Qur'ani da hadisi sai ka narka shi a cikin Allah. ka dawo da shi ka dawo da shi shemu shemala ibrahim saddadu lokacin da wasu waƙiyoyi suka faru a garin sai ta she koma kan wajen shoman tijjani ta shoman tijjani ya ce mala ibrahim ne ya dawo da ka ya ce na zo ne na son ɗauki karatu ya ce koma garin da kake ka zauna sai dai a fi ka yawan karatu ba fahimta ba kuma shehu tijjani zai maka madadi a duk inda kake koma ka je ka zauna sai dai a fi ka yawan karatu ba fahimta ba ɗaya daga ciki na faɗa shi waɗansu bayan shekaru showman tijjani zan gwambare bari da showman sani kafanga da shehinmu sun tafi aikin haji da suka tafi aikin haji sai wani ya sayo littattafai wato sitili kusan sitili ishirin ne na mance ruhul bayan ne kowanne ne wallafa alam sai ya kawo showman tijjani a madina hadaya ya bashi da ya ba showman tijjani bayan ya tafi kudinsa ga baki ɗaya sai kudin ya zube shi wannan wanda ya hadaya wa shau tijjani sai ga shehin mu ya zo wajen shehu tijjani sai shehu tijjani ya ce malam ibrahim sadiru ya ce labbaikum sai ya ce mutumin nan da ya kawo mun kyautar littafin nan kaga duk kudinsa ya zube buɗan bakin shi sai ce wallahi tallahi za a jani sai shehu ma sani kafan ga sai tashi sai ce malam ibrahim kai kuma menene dalilinka da za a gani haka rantsi sai saki bin rantsewa ya ce billahi lazi la ilaha illahu za a gani shi da nan sai shema sami kafin ga ya koma ya ci gaba da kashin jirewa da ya sake yin wata magana watakila a sake masa rantsuwan aka yi shiru sai da aka gama aikin hajji kaf aka dawo najeriya aka tsinci kudin ko kobo bai ba a taba shi ba aka turo kuma sila sai da ya kawo har Kano sai gashi ranar Shoman Mal Ibrahim Sadiq ya je ziyaran Shoman Tijani da ya je sai ce Majani da ya ce Mal Ibrahim ya ce kaga abin da ka faɗa Allah ya tabbatar sai ce aka ramu kallahu ai Allah lalle zai tabbatar da kaman kai ne ba za ka samu ba amma mutum kaman wannan ya maka shi a daya a gaban manzo Allah ya rasa wannan kudin ai sai a rasa gane gaskiyan abu akwai fahimtar ko babu to ya isa wannan abubuwa gabaki ɗaya su ake kira makarimul ahlak su ake kira makarimul ahlak an ƙara muku ga alhaji ahmadu lokacin da shehu ibrahim ya zo nan garin da shehu ibrahim ya zo nan garin bayan ya zo duk abubuwan da aka yi ina fatan allah ya nashe ni in rubuta abin da na sani a kan shehu kafin mutu ina roƙon allah ya mun haka abin da ban sani ba shine lokacin da shehu ya hau ƙudubaniya shine kawai ban sani ba ƙudubaniyarsa na farko ban sani ba alhaji a halifa shi ya ɗauke ni da shi da alhaji awalu da ni da malam tanemu da malam umaru da sarkin dawaki zai wuce misira ya kai wajen malam sha'ibu sha'ibu kukur wajen karatun ilimin hisabi alhaji halifa shi ya mana hanya saboda ba mu san shi da ilimin ba shi ya san shi ya kai mu da ni da malam umaru abubakar da mujtaba da malam tanemu da muka je a bakinsa muka ji ya faɗa mana lokacin da shehi ya hau ƙudubaniya amma ni abin da na sani shehin ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya roƙi Allah a Madina sai ya faɗi duk abin da yake so na makami da ya faɗa cikin dare kawai sai aka kawo wani abu yana kiran abin abokara a tashan jirgi yake wanda ake tura kaya a tura jirgin ƙasa to a wannan abin aka ɗauki shehin aka ɗauke shi aka cilla da shi yana zuwa sai ga kofa yana zuwa daidai kofar sai kofar ta buɗe yana shiga sai ga shi ibrahim a zaune shi kadai sai ya ce masa malam ibrahim musaddadu sai ce labbaika sai ce duk abin da ka roƙa allah ya maka sai shehi sai fara kuka sai ce malam ibrahim musaddadu ya ce duk abin da ka roƙa allah ya maka sai da ya faɗa su uku sai shehi ya kama kuka to wannan kukan shine sai shehu ibrahim sai ce ku sa shi a ɗaki ku sa shi a ɗaki shine dalilin wannan rashin lafiya sai da aka yi shekara kusan bakwai ko takwas shehu ya gane ta to wannan kukan da aka ce a sa shi a ɗaki shine aka haɗa shi da wannan ciwon na idrakin makaman ne gabaki ɗaya hausa a lokaci guda a cikin wannan ciwon an ji dai Allah ya sa an kiyaye sai wani shekara ma gaba ya haka ya kamata a yi kowa ya ɗauki kaɗan ina faɗan iyayenmu ne don kar a dinga wasa da su kowa ya san muna da su kuma ta tsayayyu malam mai babban allo daren da zai koma ga Allah sai kira alhaji amadu za kuma malam mai babban allo daren da zai koma ga Allah sai kira alhaji amadu shehi sai ya ce alhaji amadu ka je ka samu malam mai babban allo ka kai masa wannan hadiya ka ce ina gaida shi ina gaida shi ina gaida shi kuma Allah ya saka da alheri sai alhaji amadu ya tashi je wajen malam mai babban allo ya kai masa kuɗin ya yi masa komai da sai ya ce Allahu akbar wato har yanzu shehi ba zai mance da mu ba ya ce har yanzu ya ce ka je ka gaya wa shehi yake gaya wa alhaji amadu ka zo ka gaya wa shehida ina da lafiya da na taso da kaina na zo da alhaji ahmad ya zo ya gaya mace shekaru ko ba zai tashi ba a yau zai bar duniya ba wa yi gari da shi ba dan Allah kana ganin da wannan idon kana ta saban Allah shine za a buɗa maka wannan idon na zuci ka gane abin da ake nufi da ƙarya sai gumi yi da mutane wallahi dole sai ka cire wallahi dole sai ka cire in dai kana son ka dawo kan kujeransu a rantse da Allah baka isa ba domin sunnatullahi ne walan tajid li sunnatullahi walan yace ai ko ko walam ne malaman nahu saboda ka ku duba ku gane mu gane suwaye iyayenmu mu gane suwaye iyayenmu mu gane suwaye iyayenmu iyayenmu sun yi mana komai sun gama komai sun yi duk abin da ake yi wancan shekarar na gaya muku na ce a waɗansu waƙiya da suka faru a kan sarkin nasarawa na yanzu na faɗa muku a kan malam jamilu na gaya muku akwai malam ali malam ali laminga sufi ake kiran shi bai da lafiya a nan ɗaki yake zaune kuma shi ahmad da sakan shi ya ɗauki nauyinsa saboda malamin sani da ya zo sai kai shi gaban shehi da daddare ya ce akar makallahu tun kafin na dan yaya sarkin nasarawa ya koma ga Allah ya ce wannan yaron yana son mulki ne akar makallahu kamar addu'a sai shehi ya kalle shi mara addu'a ya ce zai yi amma wannan wanda za a yi na yanzu ramalan abubakar ya ce a cikin nashi za a yi a cikin na ahmad da sakan ya ce a ciki za a yi ba sai ramalan ya yi tukunna ya yi sai ramalan ya yi tukunne yi sai ko ga sarkin nasarawa na yaya rasu sai ramalan ko ya yi shekara goma ya daidai yana mulki ranar da ya rasu shehi saura kwana biyu shi kuma ya koma ga Allah shi ma jamilu sai sai ya kira shi ya ce ka je ka sani ahmad da sakani ka ce alkawarin da na masa kai masa ta'aziyar rasuwan dan uwansa ka gaya masa kuma yanzu lokacinsa ne shine sarkin gashi ya tafi kafin ya daushe ya bar duniya dan Allah na taba faɗan haka na faɗa kwakwalwar ta ku ne miyan kuka ta yawa kai na faɗa wannan ina gaya muku ne ku tabbatar da abin da muke kai gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne wani ya kawo baban shi ya zo ya gaya mana irin aikinsa haka to in ko ba haka bane ashe kenan ya kamata mu rike babanmu ko idan muna da amana idan ba za mu dora akan aikinsu ba to mu tsare iya abin da suka yi kar abin ya fada a hannunmu in mun yi amana in ba za mu dora akan abin da suka yi ba to mu tsare iya abin da suka yi kar mu bari ya lalace saboda haka aiki ne a gaban mu ja dukkan mu wakilai ne na shehu ibrahim musaddadu tunda kowa yana karsa shi yana jin daɗi a ce mansubun ilaihi me yasa ka zama kan kullum kake son a ce maka almajirinsa ne saboda ka san ya sha ne ai me yasa baka ce kai almajirin gume bane ai haka ne me yasa ai wannan ka san ya sha ne ko ba haka bane to saboda haka kai ma din an bar maka hanyar da ake yi ake sha din kuma duk kayan ba a share ba ba a ɗauke ba duk suna nan a gabanka ka bi ka sani amma baya yiwa sai da ilimi in ba ka yi ilimi ba ka yi tambaya in ba ka yi tambaya ba ka yi hidima ɗariƙa abu guda uku ne ziyaratun wa wirdun wa hidimatun ɗariƙa abu guda uku ne ziyaratun wa wirdun wa hidimatun abu guda uku nan su ne idan kuwa ka kauce to ka kauce idan kana son ka kai kujeran da ake kaiwa to dole kuma sai ka ɗauki abin da aka shirya haka tsarin Allah yake don Allah jama'a mu sake natsuwa mu sake lura mu sake natsuwa mu sake lura don Allah kuma mu daina buguwa mu daina shan giyan ƙarya shan giyan ƙarya wanda babu dalilin da za mu shata. in mun yi haka ina ganin za mu zauna lafiya kuma za mu ba wa amana wa 'ya'yanmu na baya duk wanda ya zo ya kama ka abin da ba daidai ba ne ka zo ka tambaya ka ji gaskiya ba dole ba ne yadda na fito na yi magana haka kowane malami ya fito ya yi magana ba haka ba ne waɗansu suna da kunya ba za su iya ba su kamar da su cin fuskansu ne ni kuma gaskiyar lamari ba haka ba ne ba haka ba ne kuma kowa da irin yadda aka yi shi ina yawaita maganan wannan a gidan manzo Allah ne amma kowa da irin kofin da yake sha ko wadda ribbi asaka alhajara tan fajaran min isna ashara qad alima kullu unasin masharabahum ko a kudubaniya ai akwai kudubar makani akwai kudubar hali akwai ko ba haka bane kowanne akwai daban-daban ne a gidan Shehu Tijjani da aka taba Shehu Tijjani Ibrahim Rayyan yana nan a yanzu zaka mutu dole ka ne dole ko a zara'ilu bai zo ba zai zo to ba su sai aliyu ne babu su muhammad gali ne babu su muhammad mushiri ne kowa aikinsa daban kowa aikinsa daban gidan shehu gidan haka abin yake tafiya kowane gida yana nan za ka ga wannan aikin da yake yi ni ba zan iya ba halifa aikin da zan yi ni ba zan iya ba akwai aikin da zan yi shi kuma ba zan iya ba haka abin yake abin da alhaji amadu zai ni ba zan iya ba yanzu waye aka bashi dinga sallan gawa ba alhaji amadu bane ka taba gani in mun zo mu ba haka bane abin to wa aka nada wa aka nada gaskiya ne ko ƙarya ne to haka abubuwan ba suke tafiya to me yasa sai ka cakuɗa ka ce a'a yayi wannan yayi wannan yayi wannan ko kuma in bai baka ce dan ne ai ba gaskiya bane don zatin Allah jama'a yaran manyan mata a kiyaye a kiyaye Allah ya kare ni wanda ya bani tambaya ba ido ne da ni sosai ba ban san me zan waye dai karanta me tambayar to me tambayar gata bismillah bismillah karanta eh shine da ya faɗa kawai a wannan mun koma baya wai da yan shiya da ɗayan izala wata ai ba mu ce musu kafirai ba amma wancan sun ce mana kafirai yadda muke dambaruwa da yan izala muna dambaruwa da yan shiya ne kowa zaman sa yake yi abinda nake magana kai ka gane waye babanka yawa mu ɗan ɗarikan tijjaniya shau tijjani ne shehu kuma shi ne muka mika masa mu baya mu har gaban Allah idan wanda yake shi'a ya miƙa wa zazzaki ya miƙa masa ba mu ce marƙala ba amma dai ɗariƙa daban shi'a daban wannan shi ne mu aikinmu astagfirullah astagfirullah al'azim allazi la ilaha illa hu alhayyul qayyum da komi da komi ko ba haka bane eh saboda haka wayannan shine la ilaha illallah salatu wa manzo Allah la ilaha illallah su kuma suna yi duk wata dariƙa akwai ai waɗansu karanta alqur'ani ne ma wuridin su gabaki daya aham jazuli kusan salati ne dubu goma sha biyu yake salati dubu goma sha biyu ne to amma kowa da aikinsa an yadda ka zama almajirin jazuli ne in haka ne to menene aka hana kai ziyarar madadi an ce a bari a bata bude ko to haka ya kamata ina fatan zan dakata a nan a gajiye nake saboda aikin ruhi ne ma yasa ban gaji ba amma ba don haka ba da na ce wani abu amma a ƙarshe ina fatan wannan ya shiga cikin zukatanmu kuma a isar da saƙon ko ina ne wannan shine iya gaskiya a isar da sakon ko ina ne wannan shine iya gaskiya mu tsaya a gurin da muke kowa ya tsaya mu ba mu ce su kafirai ba su ce mu kafirai ba shikenan mun yarda da su a musuluncin su sun yarda da mu a musuluncin mu shikenan ba ma neman shaidan su akan mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kullu amin wa antum bikhair شيعنا يا مسدد شيوع أبن فارينا شيوع جابرانا شيوع أبن دوبانا Shehu kan yi mana da fa'ukan dukkanin a ada'u, ya angon asma'u, shi yana ban ma'uran da zan zawa gawa, in ka ban na huta, shi wa cikin raina, shehu na yi sun nuna, ba kamar ka a ɗauna, kun sa angon nana. musaddidi nuna ka kai nufin manzona shehu kai ne ni'ima karka bari na a rana haka ka tari yau gidari al'azim
kakakin bai da Allah ya saka da alkhairi